الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بأحسن إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إخوتي الكرام أحوى رسول الله وحرات العقيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبودية الله سبحانه وتعالى مكوى مكومي wanda da ikonsa kuma daga nan damarsa ta hanyar da tafi da tsarin mulkinsa ya kaddara tsoron da ku a nan masallacin abubakar na siddiq radiyallahu anhu domin sauraron muhadara ta lacca wanda shekun malami ke yi dattakiya tun da takararsa ta kano tun daga niyame ya kama da ziyara nan birnin da magaran domin gabatar da wa'azzuka da daurori da abubuwan da ya kamata duk wannan don karfafa imani da yan uwantaka da waye kai a bisa kan turba ta addinin musulki roƙon ki ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya karba ayyukan Allah ya ba mu ladan ayyukan da ya gudanar kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya karfa zuciyar mu da ayyukan mu da akidar mu su kan wannan rayuwar musulunci Allah ta ya da mu akan musulunci ka karbi rayukan mu akan musulunci ranar tashin kiyama adam da bayan Allah magabata na ƙarshe shehu malami zai gabatar da muhadara mafasid shari'a
المقاصد الشرعية في التعامل مع الماء الماء بارك الله فيك kenan maqasid shari'a fi ta'amul ma'al ma kenan manufa ta shari'a musulunci yadda za mu yi mu'amala da ruwa kuma malam ba wace ke cewa zamanin abu a yi shi domin za ka dinga yin kalmomi da yawa sukan fitowa iri a bakunan mutane to ya kamata malamin musulunci su dora musu kan mahanga ta addinin musulunci Allah ta bada ko ta'ala ya taimake mu Abdul Malik Hamisu shine da yawa da wannan hadara kare fadar mashkura mahfura
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh uwa barkanmu da sake haɗuwa da ku a wannan masallaci da yake unguwar tawalala a garin da magaram a jamhuriyar Nijar ba rama Allah ya ƙaddari mun zo nan wannan masallacin mun gabatar da darasi kuma bana ma Allah subhanahu wata'ala ya kaddare haka sai dai lokacin ba ɗai ba kuma maudu'in ba ɗai ba a yau za mu tattaunawa ne akan almakasidu shar'iyya an gane ko fita'amuli ma'a alma manufofin shari'a game da sha'anin ruwa wani da ya ji wannan maudu'i zai yi mamaki hakika yau dai mun kwana cikin ruwa mun tashi cikin ruwa to wannan kuma gaskiya sai ya ja hankali na don mun ɗauko wani maudu'i ne mai faɗi ƙwarai da gaske mun fara wannan maudu'in a gidan rediyon amfani ko muka yi almakasidu shar'iyya wa alaƙatuha bi al'inzalin ƙur'anin karim muka zo muka yi almakasidun shar'iyya wa alaƙatuha bi tauhid almakasidun shar'iyya wa alaƙatuha bi sunnatin nabawiyyatil mutahara almakasidun shar'iyya wa alaqatuha bid da'wati ila Allah subhanahu wa ta'ala gashi nan dai akai al-maqasid al-maqasid al-maqasid saboda mawdu'in yana da fadi kwarai da gaske to a yau sai gashi muka kwana cikin ruwa muka tashi cikin ruwa sai muka ga ya kamata a yi mawdu'i akan wato ilimin maqasid da alaƙarsa da ruwa to kamar yadda muka saba na farko ba za mu shiga cikin karatu ga dangadan ba sai mun yi shimfiɗa shimbi ake nufi da almakasidu shar'iyya a cikin lugha da kuma wajen malamai shine istilah muna ji da kyau abu na biyu za mu yi bayanin makasidu shari'a manya da kuma kankana makasidu shar'iyya al'amma da makasidu shari'a al-khassa na biyu duk wannan a gurguje za mu yi shi da izinin Allah na uku za mu zo mu ga hanyoyin da ake bi wajen mi wajen tantance almakasidu shar'iyya ya za a yi tun da ya an ce maka gari kaza je gari kaza a to tafiyar ai tana bukatar kasan hanya to in malamai suna bukatun almakasidu shar'iyya shin a matsayina na ɗalibi ya zan yi in kai ga sanin makasidu shar'iyya wannan shi ne karatu na gina ɗan adam in ba ka ƙa'idodin da za ka yi amfani da su don wata rana in ina don wata rana ba na to daga wun ƙare wannan mun yi tarifin al-maqasid shar'iyya lughatan wa istilahan muka zo ga anwa'ul maqasid muka zo ga turuqut ta'arruf ala al-maqasid shar'iyya ijmalan ko bi ikhtisar a takaice kenan sai mu zo zuwa ga qadiyya ta ruwa idan muka zo zuwa ga ƙadiyya ta ruwa za mu karkasa abin a gurguje don shi ma a gurguje ne fa za mu kasa shi ne watakila gida hudu na farko kasancewar ruwa ni'ima ne sannan suna daga cikin dalilai da suke nuna kula ta ubangiji da halittunsa abinda malaman aƙida suke kira adillatul inada mun gane wannan ko? na biyu za mu zo ga wata matsala alaƙar ruwa da aƙida galibinmu idan aka zo ana zancen ruwa sai mu koma mu fiƙihu ko ba haka ba zancen wanka arwalla wankan janaba shikenan alaƙar ruwa ta ƙari a'a ruwa suna da alaƙa da aƙida matsaloli masu yawa in muka ƙare wannan za mu zo mu yi bayanin kasancewar waɗansu matsaloli da suke da alaƙa da mu'ujiza ta alƙur'ani game da ruwa sai kuma abu na gaba za mu ɗan taɓo waɗansu matsaloli na fiƙhu waɗanda suke da alaƙa da ruwa musamman wasu matsaloli ne na zamani abinda ake kira alƙadayen mu'asira al-muta'alliqa bil ma waɗanda su ne abubuwa guda hudu game da sha'anin ruwa ina ganin wannan shi ne ake faɗin kamar an faɗin nukat nuktocin da za a tattauna a kansu in mun kazo zuwa ga kalma ta al-maqasid muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al-a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya kalma ta al-maqasid kalma ce ta samu asali daga qasada shine ya nufaci abu yaqsidu ko yaqsudu yaf'ilu yaf'ulu sai a ce qasdan abin nan ismul fa'il sai a ce al-qasid ismul maf'ul sai a ce al-maqsud wanda shi ne malam bahaushe ya ce ba ka fahimci makasudi na ba manufata ke al-maqsad nan maf'al ne dama duk fi'ili idan ya zamanto yana da wato mudari'in shi yana da damma ko fatha maf'al yake zuwa amma in mudari'in shi yana da kasra maf'il yake zuwa sai in ya saba maka'ida sai zamanto sha kaga nazala yanzilu manzil ake cewa muna ji da kyau amma in an ka ce kataba yaktubu fa'ala yaf'ulu tunda dhamma aga mudari sai a ce maktab in kuma fataha gare shi nan ma sai ya zamanto fataha za a yi mishi an gane ko nasara yansuru shi ma gwamma ne misalin fataha yaftahu maftah ba a ce maftah kenan da mudari'i mai gwamma da mudari'i mai fataha wancan maf'alkinsu da fataha yake dauka amma in ya zamanto mudari'in kasra yake dauka to shi ma wancan su shi dauke kasra to in an ka ce maqsad kalima ce tana daukar ma'ana guda uku na farko tana daukar ismu az-zaman wanda wasu na kiran shi wato zarfu az-zaman ko masdaru az-zaman shine wato lokaci yanzu in nace maqsad kamar lokacin da nayi nufin wani abu sannan kuma yana daukar ismu shine daukar masdarul makan ko ismul makan wurin da nan nufa yanzu inda ce aina maqsaduka wani wuri ne kan nufata sannan yana daukar almastar bi nafsihi maqsad menene kake nufi manufarka to cikin waɗannan uku din almaqsad manufa kenan yin nufi nan yana iya daukar naka mastar almaqasid jam'i ne na almaqsad yadda kuma ake cewa almanazil jam'i ne na manzil yadda ake cewa al-makatib jam'i ne na maktab al-masadir jam'i ne na masdar mun gane wannan da kyau al-masakin jam'i ne na maskan maqasid manufufi kalima ta maqasid tana da ma'anoni masu yawa a cikin yaren larabci amma malamai suna yawan maimaita guda tara cikin tara nan barin ɗebo waɗansu daga ciki abin da ya saba zan kawo su saboda muna da wata matsala wadda mutum kalima tana iya ɗaukan ma'ana fiye da ɗaya amma shi guda ya sani idan yake an fassara sabanin abin da ya sani sai yi musu haka wannan kuskure ne kaga kalima ta alƙasdu wani lokacin tana rufin asahlu alƙarib abin da yake kusa abin da yake mai sauƙi kuma yake kusa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul tauba yake cewa law kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka kaga wa safaran qasidan ay wa safaran sahlan qariba sannan kalima ta alqasdu tana nufin istiqamatu shay'i wa 'ala Allahi qasdu as-sabili wa minha ja'ir kaga hanya madaidaiciya mai karkiya ita ce hanya ta Allah sannan kalima ta alqasdu tana nufin at-tawassutu bayna ash-shay'aini tsaka tsakiya واقصد في مشيك واغضض من صوتك sannan kalima ta alƙasdu wani lokacin tana nufin alkasul a karya abu ƙasattul uda na karya ice sannan kalima ta alƙasdu wani lokacin tana nufin al'isaba samun daidai aqsada samu kibiya ta samu daidai inda aka halbata to kun ga idan ya zamanto mutum ɗalibin ilmi ne ya ji an fassara kalima saɓani yadda ya sani ba gaugawa zai yi ba ko ka tambayi malamin me dalilansa ko ka samu kamus na larabci musamman mu'jamul wasit wanda yana kawo fassarorin kalima ka duba ka gani shin ma'ana nawa take dauka kalima ta ash-shar'iyya nisba ne zuwa ga shari'a kalima ta shari'a asalin ta tana nufin at-tariqul wadih ko ko al-mashra'a ya an ce at-tariq hanya ce miƙaƙiya shi yasa laraba suke kiran hanya babban titi ash-shari'u wanda duk ya saba zuwa kasashen larabar da mutum shari'a kana jin maka ana cewa shari'a 60 shari'a mansur ko ba haka ba sannan koko almashra'a hanya ce wadda mutane suke kora dabbobinsu su je su shayi ruwa ana kiranta ash-shari'a ana kiranta ash-shari'a ana kiranta ash-shar'u ana kiranta ash-shir'a Allah ce li kullin ja'alna minkum shir'atan ومنهاجا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ma'ana dai yadda gobe bai hanya take miƙaƙƙiya haka shari'a ta addinin musulunci abinda musulunci ya zo da shi na aƙida da tauhidi da shari'a da zamantakewa da mu'amala da ɗabi'o'i wato ababe ne bayyananu duk mai hankali ingantaccen hankali ya san ababen nan ababe ne nagari ya kamata a yi aiki da su kun ji wannan da kyau in mun ka zo cikin ta'arifin al-maqasid shar'an akwai tarifat da dama da malamai suka yi amma za mu ba da ɗai ya zama to kamar matsayin misali akwai wani malami da ake kira al-imam al-badawi yace abinda ake nufi da al-maqasid ash-shar'iyya al-hikam allati aradaha Allah min awamirihi wa nawahihi hikmomin da Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi daga umarni da yayi da kuma halin da Allah subhanahu wa ta'ala yayi li tahqiqi ubudiyyatihi dan tabbatar da bauta ga Allah wa islahil ibad da inganta sha'anin bayi fil ma'ash a wannan rayuwa da muke ciki ta duniya wal ma'adil lahira ita shari'a ta duniya ba ta shari'a ta musulunci ba ta takaita bane ga duniya saboda duk dokokin duniya waɗanda ba na musulunci ba suna da alaƙa ne da duniya in kai yi kaza za a yi maka za amma ba a zancen in ka mutu za a tayar da kai a yi maka hisabi wanda nan ba maudu'i ne mai faɗi ba za mu samun damar gabatar da shi ba khasa'isu shari'atul islamiyya mun ji wannan da kyau to in an ka ce hikimomin da suka sa Allah ya yi umarni ko yi hannu za mu gane cewa ashe Allah ba zai taɓa umarni da wani abu ba face akwai alkhairi cikinsa ko mun gane hakan ko ba mu gane ba Allah ba zai yi hani kan wani abu ba face dole akwai wani sharri karkashin wannan ko mun gane haka ko ba mu gane ba shi yasa idan Allah ce ayi abu ko baka gane muhimmancinsa ba to abin yana da muhimmanci yi kawai don iliminka bai kai ilimin Allah subhanahu wataala idan Allah ya hani kan abu ko ko manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hani kan abu cikin hadisi ingantacce kakka tsaya kai dogon turanci kai kana mu'amala ne da hankalinka wanga ko wahayi ne shi ko wahayi yana gaban hankali mun gane wannan da kyau to wannan kenan sai mu zo nukta ta uku game da ilmul maqasid shine yaya ake yi a gane maqsad na shari'a manufa ta shari'a hanya ta farko shine cewa za ka bi umarni da ya zo a cikin shari'a ko hali kenan da an ce Allah ya ce a yi abu ko manza Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce a yi abu akwai hikima idan aka ce Allah ya ce kada a yi abu ko manza Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce kada a yi abu akwai hikima ba banza ba to wannan hanya ce ta mi ka gane wani abu ƙarƙashin hikima da maslaha ta shari'a sai dai ka yi bincike ka kawo dalilanka waɗanda za a iya karɓa ko ba za a iya karɓa ba don ishtihadi ne za ka yi in kuma nasu ka kawo wanda kuma gara ta rike ta ƙari hanya ta biyu ta gane al-maqasid ash-shar'iyya shine cewa ka bi abinda malamai suke kira masalikul illa mu maido hankalinmu da kyau wannan wani karatu ne wanda waɗanda suke karatun usulul fiqh da usulul tafsir sun san shi da alqawaidul fiqhiyya masalikul illa hanyoyi ne guda goma al'ashra da su ake gane illa babu lokacin da zamu yi karatu kansu amma wata rana in karatu ya kai kansu za ku ji su masalikul illa akwai annasu min alqur'ani was sunna akwai kuma wato al-ijma akwai al-qiyas akwai kuma abin nan attard akwai attard wa tardid akwai abin da suke kira as-sabr wa taqsim ina fata ana fahimta ta hanyoyi ne akwai al-maslaha duk dai suna nan al-wasf al-munasib wa ghayr al-munasib al-mula'im wa ghayr al-mula'im kaga karatu ne mai yawa cikin wannan lokaci bayan muka ce shi za mu yi ba za a ma ƙari ba amma dai hanyoyi ne guda goma a matsayinka na ɗalibin ilimi ka je ka nemi sanin waɗannan illolin mun ji wannan da kyau hanya ta uku sai al-istiqra in ana son a gane maslaha wani lokaci ana bin istiqra bin diddigi shine malamin shi ta bin diddigi wato abu idan ana son a san yana da amfani ko bai da amfani idan shari'a ta ce mu yi sai mu bi hanyoyin da ake amfani da shi gaba daya ko waɗanda muka kai gare su sai mu ga shin abin nan yana da amfani ko bai da amfani to bin diddigi kuma ba dole bane kai ka gano tana yawa sai ka mutu za a gane ba sun kwana fahimta ta ba amma ne tun da shari'a ta ce aikai dai ka aikata don iliminka bai kai ilimin Allah ba kul a antum a'lamu amillah bai yiwa yanzu bari batun Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala bari batun manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dauki dan adam irinka yanzu misali ga muna zuwa farmasi ko chemist mu sai magani ko ba mu zuwa sai ka zo ka ce a baka maganin kaza sai a ɗauko a baka haka ne kuma haka ba waɗanda suka yi maganin nan mutane ne kuma mutane ba ne ka taɓa tambayar suya aka yi suka haɗa wannan maganin haka yarda da wannan maganin cewa yana maganin sannan ka sha a'a da sun baka sun ka ce ga maganin kaza tana yawa ma a yi kuskure a baka maganin ba shi bane ka je ka abka amma su bincike suka yi saboda iliminsu a wannan ɓangaren ya wuce naka su sun riga sun yi bincike suka gane in an haɗa kaza da kaza za su ba da maganin kaza kuma suka ce maka ka sha kuma ka sha to ina ga allah da shi ya halicci duniya ya halicci mai binciken ya halicci abin da ake binciken a kansa kuma ya ce abin nan bai da kyau ka ce a'a ko ko ya ce abin nan yana da kyau ka ce a'a kai a matsayin kawa in specialist za su gaya muna magana mu yarda to allin dai halicci specialist ci bai cutun ta yi magana ba a yarda yasa masu mu'amala da bincike na duniya kun hattara da kanku in dai nassi tabbas ya tabbata kuma an fassara shi daidai don wani lokacin kuskure yana zuwa ga mai fassara in dai an fassara daidai to mu ba za mu magana ka ba mu bar magana Allah wannan dole mu gaya maka mu gaskiya ba muna cewa kuma karatun ku bai da amfani ba ba muna cewa binciken ku bai da amfani ba amma duk lokacin da aka ce binciken ku zai ci karo da nasi wallahi ba za mu ɗauki binciken ku bambaron nasi mun ji wannan da kyau to wannan na ba da su ne a gurguje hanyoyi guda uku da malamai suka faɗa a jumlace ne in ka shiga cikin bincike zaka ga ga yadda ake al-istiqra tam ga yadda ake al-istiqra al-khas ga yadda masalikul illa suke guda goma ga yadda al-awamir wan nawahi ake wato istikhraj al-hikam wal ilal wal ghayat wal ahdaf wal aghrab allati min ajliha shuri'at al-ahkam mun ji wannan da kyau to yanzu karatu ya zo inda za a na farko alma'u ruwa ko ba haka da bane alma'u ruwa shin wai su ruwan nan menene jami'in ruwa a larabci al almiyahu a hausa menene jami'in ruwa to a abinda na sani dai galibin hausa suna cewa ruwa masu yawa amma akwai wasu yankuna na hausawa ana cewa ruwaye amma ga hausa ce wadda ba ta da yawa mun gane ko to galibi sai ko iske ruwa wani lokaci ba dole bane abinda akwai a wani yare a wani yare akwai shi ina fata an fahimce ni ma'ana galibin hausa ba su cewa ruwaye ba sai dai a ce ruwa masu yawa mun gane wannan da kyau amma a larabci yanka ce alma'u jam'in shi yana zamantowa almiyahu an gane ko wannan miyahun da kaka gani miyahun ba su ne ruwa ba wannan ya'un din da kaka gani asalin tawawunci asalin shi miwahun ne domin idan wawun kasra ta gabace ta yawun take komawa wazana ya auna yazinu yana aunawa mizan asalin shi mizan wala tanqusul mikyala wal mizan ba ce wal mizan ba li thiqalil wawi ma al kasr to nan miyahun din nan asalin shi miwahun ne domin ruwa suna da wani jam'i shine amwahu ha baka san wannan jam'i ba ko ka koma cikin kamus ka dibi ka koma cikin babi na mimun da wawun da ha'u cikin mu'jamul wasit wannan mu'jam ina baku shi saboda ba wai don wani abu saboda mu'jam ne na zamani an gane ko kuma yana da hikima shi yasa nace ku same shi na majma'al lugha al-qahira akwai mu'jamul wajiz akwai mu'jamul wasit akwai mu'jamul kabir to amma al-kabir galibi sai nan manya-manyan malaman lugha masu bincike amma shi al-wasit yafi sauki gare ka al-wajiz kuma sai ka iska kuma kalmomi babu su to wasitikin nan cikin shi kadiba babi na mimun da wawun da ha'un abu na ɗai kenan na biyu kuma abin da sani ce ka zaɓe shi saboda yana taimaka maka wajen sanin abwabul af'al saboda fi'ili ana cewa fa'ala yaf'alu fa'ala yaf'ilu fa'ala yaf'ulu fa'ila yaf'ilu fa'ala yaf'alu fa'ula yaf'ulu al-abwabu sitta to galibin mu in muna larabci wani bi mu san bambanci waɗannan abubuwan ba to amma su sai suka yi kokari duk fi'ili in sun kawo galibi sai sun kawo mishi wannan wasali in sun ka kawo fi'ili madi sai su je wajen mudari'i ba za su rubuta shi ba sai su dan ja layi to layin nan da kaga an ja fi'ili mudari'i ake nufi in kaga an yi kasra kidan mudari'in kasra gare shi in kaga an yi damba mudari'in damba gare shi in kaga an yi fatha da kasra kidan yana dauka biyu in kaga an yi mai fatha da kasra da damba yana dauka uku akwai wani sha'ir daga cikin shu'ara al-mu'asirin ana kiran shi Mahmud Ghunai cikin qasidarsa wadda yayi wadda ita ce qasida da aka bata babban matsayi a ritha'ul ummatul islamiyya halin da al'umman musulmi take ciki a yanzu hali ne na a tausaya mata to da yayi wata qasida duk duniya a yanzu ita ce qasida ta farko a yabon a samun daidai a cikin wannan bangaren to cikin wannan kasida kasida ce ha'iya in ka ji an ce ha'iya da ha babba abinda yake karewa da ha'un kasida mai karewa da ha'un in ka ji an ce lamiya mai karewa da ni lamun hamaziya mai karewa da alhamza ba'iya mai karewa da ba'un ya'iya mai karewa da ya'un ta'iya mai karewa da ta'un ina ga ka fahimci ka'idar to ha'i yadda mai karewa da ha'un to ciki ya kawo wannan jam'i yake cewa man wahada al'araba hatta sara watirahum idza ra'a walad al-mawturi akhahu wa kayfa kanu yadan fil harb wahidatan man khadaha ba'a dunyahu bi ukhrahu wa kaifa sasa wa'atul ibli mamlakatan ma sasaha qaisarun min qablu aw shahu wa kaifa kana lahum ilmun wa falsafatun wa kaifa kanat lahum sufunun wa amwahu to amwahu jam'i ne na almiyahu anna alma'u ruwa ke mun ji wannan to kenan asalin alma'u mawahun ne alham wawun ta koma alif sai koma mahun da alhamza ta gabaci ha'un sai aka yi kalbukinta sai ta koma ha'un sai koma ma'u ka ji asalin wannan kalima shi yasa rashin karatun ilmu sarf ya cuta mana dama daga cikin ɗalibai sai ka koma ka karanci ilmu sarf alal aqalla ko littafi al-mabadi as-sarfiyya na Sheikh Abubakar Ciyam mujalladi biyu ne ka sai shi ka koyi ilmu sarf muna jin wannan da kyau tawo yanzu mun samu ruwa mun samu jam'i na ruwa ko ba haka nan bane to ruwan nan na farko ni'ima ne ruwan nan na biyu wani lokaci azaba ce ni'matun aw nikmatun kafin mu je wannan su ruwan nan akwai wata mas'ala mai muhimmanci karkashin su akwai wasu nasoshi da suke nuna cewa asalin halittar kowace irin dabba daga ruwa ne Allah ce wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba yakhluqu Allahu ma yasha inna Allaha ala kulli shay'in qadir waɗannan suna nuna cewa dukkan halitta asilinta akwai sinadarin ruwa tare da ita shi yasa waɗansu malamai suka tafi cewa wannan amun ne baƙin ala umumihi babu wata dabba wadda face akwai cikin halittarta akwai ruwa mun ji wannan da kyau waɗansu kuma suka tafi cewa a'a amun ne maksus akwai wasu halittu waɗanda ba ta ruwa aka sinadarin halittarsu ba dabbobi ke nan wannan matsala ce khilafiyya abinda ya sani kawo ma wannan don kakkaji wata rana saɓani ya zo abu na biyu a nan akwai wata ƙa'ida ƙa'idan nan daga cikin ƙa'idodin luga kun san in muna karatun nahu in muna karatun ilimin nahu akwai abinda ake kawowa sai a ce man lil'aƙili haka ne kuma haka ba ma ligayen lil'aƙili kuma haka nan bane to waɗansu ka tafi cewa ha za fi galibi da ba kowane lokaci ba waɗansu suka ce a'a haka ne ka'idar take amma ana iya saba mata li adillatin ukhra nan da Allah ya ce wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma Allah ne ya halicci kowace dabba min ma'in daga ruwa sai ce fa minhum man yamshi ala batnihi daga cikin su akwai mai tafiya akan cikin sa maciji aqilun ne in mun ce batnihi ko mun dauki dan adam lokacin da yake karami yana arrahi misali yana ita to shi batnihi maciji ai ba aqilun bane sannan in kuma mun ce malil aqili ne ai Allah subhanahu wata'ala a cikin suratu Ali Imran yake cewa iz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara ba ta ce man fi batni ba to sannan kuma in an ka ce fa minhum man yamshi ala batnihi malama akida suka ce to in ka ce aqil ko ghairul aqil a wajenka don shi Allah ba a cewa wato maciji baya fahimtar umarnin Allah subhanahu ta'ala. wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu sannan wani lokacin ana kawo aqil da ghairul aqil a hada su cikin abu guda idza ijtama'a yusabbihu lillahi ma fis samawati ma fil ardi kaga al aqil wa ghairul aqil kuma wani tace wato yusabbihu lahu man fis samawati wa man fil ardi to kaga dan kuma al-aqil wa ghayr al-aqil taghlibi wato ghayr al-aqil janib ghayr al-aqil ala janib al-aqil ko taghlibu janib al-aqil ala ghayr al-aqil wanda duk masaloli ne wanda galibi dalibai ilimi suka hankalta musu ba ala ayyati hal wanda nassi yana nuna duk cikin abu mai rai dabba akwai sinadarin ruwa a karkashin ta mun ji na daya mun ji wannan sai abu da biyu tun da mun ce ruwa ni'ima ne ko ba haka nan bane Allah subhanahu ta'ala a cikin alkur'ani mai girma ya faɗi yadda ake saukar da ruwa mun ji wannan da kyau kafin mai teyo ta zo ta yi bayanin yadda ruwa suke yaya ne Allah ya yi bayanin ka'idodin saukar da ruwa sai Allah ya faɗi ayoyi daban-daban za mu ɗan taɓo daga cikinsu su ɗan taimaka muna saboda bayanin wannan mas'ala Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmatih kaga Allah turo iska ashe galibin ruwa akwai iska ko mai karfi ko mara karfi ko da baka ji iskan yana kadawa ba akwai iska hatta idza aqallat sahaban thiqalan kaga iskan nan za ta dauki girgije suqnahu li baladin mayyit sai mu gaggaba shi inji malam banzori mu kora shi mu kai shi ila baladin mayyit li baladin mayyit zuwa ga gari wanda yake ya mutu na an ce baladin ba a ce maitatin ba aka sa ta'un domin uri da bihi almaka kaka ce akwai kuskure cikin larabcin alkur'ani an gane ko li baladin mayyit fa anzalna bihi alma sai muka saukar da mi ruwa kaji ashe iska yana gabatar ruwa ashe kafin meteyo ta yi karatun iska ta nuna cewa za ta gano za a saukar da ruwa alkur'ani ya yi bayanin wannan daya na biyu a cikin suratun nur Allah ya ce alamtara annallaha yusji sahaban thumma yu'allifu baina thumma yaj'aluhu rukaman fatara alwadqa yakhruju min khilali kaga alamtara annallaha yusji sahaban baka ga Allah ne yake gaggabu mi girgije ba kenan kaga ashe kafin ruwa akwai mi akwai gaggabuwar girgije duk abinda zai sawar a samu ruwan girgijen shine hayakin nan da zai zuwa sun bai yaji alhuru kaman ya sanya shi wani saman wani to sannan kuma sai Allah ya faɗi wani sirri ba muna ganin girgije ba ai girgijen wani lokaci sai a yi shi ba a yi ruwa ba sai Allah ce wa arsalnar riyaha lawaqiha sai muka turo riyaha iskoki ba waɗancan aljanu ba ko ba kama tunda ba haushe in yace iska lafiya da amma an kace iskoki ko mutum bai da iskoki an kace wancan kai hatara da shi iskoki gare to kasa akwai matsala to ashe mai tiyo kafin ta gane iska plus da muwayin suna haduwa ashe Allah ya bada labarin allaqih asalin alliqa shine yin barbara za mu ga cewa lawaƙi haɗin nan waɗansu malaman tafsiri sun fassara shi da cewa iskoki ne suke haɗuwa sai su bada oxygen dama ruwa abu biyu ke hada shi akwai hydrogen akwai oxygen sai su haɗu sai su bada shi mun ji wannan to kenan waɗannan iskan guda biyu su suke haɗuwa sai su narkar da ni su narkar da girgije sai a samu ruwa waɗansu malamai sun ka ce lawaƙiha ba wannan yake nunawa ba a'a yana nuna iska yana ɗaukar sinadarin namiji ya kai mamaci cikin itace akwai namiji akwai mace ya suke haihuwa kaga baka sani ba ashe in lokacin iska ya zo zai ɗauki sinadarin namiji sai ya kai mamaci sai ta haihu wanda duk yake son ya san wannan ya kalli yadda ake mu'amala da dabino dabino idan ba a ciri sinadarin namiji ba aka kai mamaci sai ku gaban yi 'ya'ya masu kyau bal ma lalacewa zai yi amma an ka ciro wannan furen aka dora zai yi ƴaƴa kuma ƴaƴa masu kyau to saboda iskan yana ɗauko sauran sinadarin ya kai wa wancan wani lokacin cisa yake yin ƴaƴa mun ji wannan da kyau to kun ga alkur'ani ya yi bayanin yadda ake haɗa girgije da yadda ni ake samun iska daban-daban waɗanda suke ba da ruwa wannan duk muna magana ne a alkur'ani ci game da mas'ala ta ruwa matsala wadda za mu je kanta ta gaba shi ne ruwan nan ni'ima ne mun ji wannan ko ni'ima ne sannan kuma suna daga cikin adillatul inaya in ji malaman aƙida ka riƙe da kyau adillatul inaya su adillatul inaya suna nuna yadda Allah subhanahu wata'ala yake kula da halittu idan da babu ruwa za mu iya rayuwa ba za mu iya ba ashe dan Allah yana kula da mu ne yake ba mu ruwa muna sha dan Allah ya san babu iya rayuwa sai da ruwa shi yasa Allah ya saukan muna da ruwa muna gane wannan da kyau su ake kira adillatul inaya duk wata ni'ima da babu rayuwa sai da ita tana nuna adillatul inaya wannan na farko kenan na biyu ruwan nan da muke gani Allah subhanahu wataala ya sabkar da ruwa ni'ima ce sai Allah ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha na akwai tafsiri guda biyu da malamai suke yi waɗansu malamai suka ce nan ni'matallah ana nufin inda za ku lissafa ni'imomin Allah tun da ba ni'ima guda bace don da yace mi la tuhsuha ba za ku lissafa su ba to da ni'ima guda ake nufi in ka ce dai aka lissafa waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a wa in ta'uddu ni'matallahi ni'ma Allah daya idan da za ku ce ku lissafa ni'imomin da ke karkashin ta ba za ku iya balanta za ku gode ma Allah sai dai ku gode ma Allah jumlatan la tafsila alhamdulillahi ala jami'in ni'am wannan kana iya amma ka ce da kaza da kaza da kaza da kaza sai ka mutu ka koma ga Allah baka kada sa ba ka ƙara lissafin balanta za ka gode mun ji wannan da kyau to yanzu tun da mun ka ce ruwa ni'ima ne sai mu zo zuwa ga abin da ake kira tafsirul qur'ani bil qur'ani tafsirul qur'ani bil qur'ani yana da ka'idodi masu yawa a cikin wannan takaitaccen lokaci ba za mu iya kawo su ba amma nan tun da mun samu ruwa muna buƙatar abubuwa guda biyu abu na farko sifofin ruwan nan a cikin alqur'ani abu na biyu dalilan saukar da ruwan shikenan as-sifat wal'ilal Allah subhanahu wata'ala ya siffantar da ruwa da waɗansu sifofi za mu ji su na farko Allah ce wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan ruwa Allah ce mun sabkar da shi daga sama yana da mi albarka kai in kakkalle ruwa kakkalle albarkar ruwa ta fuskar noma ta fuskar shayar da dabbobi kiyo ta fuskar ka yi wanka ta fuskar ka yi kaza ta fuskar ka yi kaza kai kasar ruwa suna ɗauke da albarka yanzu yau an yini tun da dare ake ruwa ko har zuwa safi da za a ce ba gwamnatin nijar ba da gwamnatin nijar da gwamnatocin duniya gaba ɗaya su kawo ruwan da za a shayar da wannan garin ruwa birije nawa za a kashe ba miliyarori ne ba wai zandar da kewayen ta kadai tun da ruwan sun shafi garin da mi da gonakin garin zandar ɗai a yi aro zai shi da ruwa miliyar na wuce amma da bi cikin hikima Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sabkar da ruwa ba tare da mun ba da ko taro ba ko sisi ko titiriti in ji waɗansu mun gane wannan mubarakan kenan ruwan nan mai albarka ne sannan Allah subhanahu wata'ala ya siffantar da ruwan saba da kasancewa shi mai tsarki mai tsarkakewa wa anzalna minas sama'i ma'an tahura ruwa ne mai tsarki don haka ba mu buƙatar ruwan sama wani yanzu kai ce yana da laboratora a sai a kai mai su ya auna ya diba muna muna iya shan su ko ba za mu iya shan su ba ba mai da wannan ba saboda Allah ne ce masu tsarki ne kuma in bai ce wa anzalna minas sama'i ma'an tahiran ba domin tahiran siga ce ta ismul fa'il tahur siga ce ta mubalaga shi yasa in ka tahi cikin littattafan fiqhu za a ce maka ruwan da ake alwala da su ko wanka tahirun mutahhiru domin akwai bambanci tsakanin tahirun da mutahhiru shi tahirun ruwa mai tsarki ruwan shayi suna tsarki ko ba su da muna shan shayi inda shayi bai da tsarki a ba za mu sha shi ba ruwan fanta suna da tsarki ko ba su da ana alwala da fanta a garwakallar ko da ya samu wata fatawa ta ga hituwa amma an ka ce mutahhir kuma yana tsarkakewa ashe wanga ruwan me yasa Allah ce bai ce an zama isma'il ma an tahiran ba dan ya gaya maka qahuran ne shi karan kanshi yana da tsarki kuma in an nemi tsarkaka da shi za a samu tsarkakewa kaji wannan qahuran Allah ya ce sannan Allah subhanahu wataala ya sifanta ruwa da wata sifa wadda tana da alaka da nuna kudura ta ubangiji shi ne Allah ce wa an zalna minas sama'i ma'an bi ƙadare a cikin wato suratul mu'minu a cikin suratul zuhur sai ya ce wallazi na zala minas sama'i ma'an bi ƙadare amma cikin mu'minu sai ce fa askanna hufil art sai mun ka zaunar da shi a cikin ƙasa ashe kafin masu turawa su yi wa ilimin forage so gane ruwa yana cikin ƙasa akwai nafsu teren akwai wace ciya Allah ce fa askannahu fil ard mun ji wannan da kyau sai Allah ya faɗi wata ni'ima ya ce wa inna annuru litta'zim musu Allah ala zahabin bihi laqadiru in muna son tafiyar da shi muna da ikon haka sai ku yi gina ku yi gina ba wai foraji zaka yi ba dun na'urar duniya zaka kawo ta ba zaka samu wannan ruwa ba shi yasa Allah ce kul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in in Allah tafiyar da ruwan nan an alfa asbaha ma'ukum ghauran gha'iran ne sai ce ghauran ya kafe kwarai ba za ku isa mushi ba faman ya'tikum bima'in ma'in an ce akwai wani mutum in ka diba cikin tafsiri na jalalai wani mutum an karanta wannan aya sai an ka ce faman ya'tikum bima'in ma'in wa zai muku zo muku da ruwa mai kokkuga sai ce ta'ti bihil fu'ul wal ma'a fu'us wal ma'awi ya ce abinda zai zo da shi diga da hirin daga nan sai allah sa ruwan idon shi suka tarare suka zubi kun sa abinda ya sa hikima saboda ya yi ta'addanci gami ga ayoyin allah sannan kuma nan an tafiyar da ruwan idon shi tun da ta'akibi hilfu usuwal ma'awil to shi ya dawo da ruwan keta dokokin allah bala'ina mun ji wannan kaga da Allah ya nuna duk sifofi ne na ruwa fa askannahu fil ard wa inna ala zahabin malaman lugu sun kace masdar na zahaba yadhabu zahab ake cewa a cewa zihab dan Allah bai ce wa inna ala zihabin ba a'a ala zahabin bihi laqadir wannan sifofi ne na ruwa na dan tsakura muna a cikin alkur'ani mai girma saboda abinda muskil da muke fama da ita rashin karatun abu dirasa maudu'iyya ya kai mu muna guggun tsananin soshi sai mu ce matsala tsari wasu daga cikin dalilan saukar da ruwa daga cikin dalilan saukar da ruwa Allah subhanahu wata'ala ya faɗa linuhiyya bihi baldatan maita don mu rayar da gari matacce ƙasa wadda ta bushe ashe in aka tambaye ka miyasa Allah yake saukar da ruwa sai ka ce daga cikin dalilan da suka sa Allah yake saukar da ruwa linuhiya bihi baldatan maita sai kuma Allah ce wa nusqiyahu ay wali nusqiyahu mimma khalaqana abinda mu mun ka halitta an'aman tace mi an'aman menene an'aman dabbobi wa anasiya da mi mutane kafiran masu yawa malaman balaga ta alkur'ani sai sun ka zo suka ce nan huna fihi taqdim wa ta'khir da dan adam da dabba wani ne fi muhimmanci ah to kuma sai ce wani yusuke min ma halakana wani yusuke yahu min ma halakana a da aman wa anasiya kuma ɗan adam ya haɗin ba muhimmanci can kuma cikin suratu annazi'at sai ce mi a antum ashaddu khalqan amis sama بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك أخرج منها ماءها والجبال متاعا لكم ولأنعامكم نمكم سي أنك غباتر دو كاكا كاتب تنبيه كان كم يسا sai malaman balaga suke cewa can da ya ce wa nuskiyahu mimma halakna an aban wa anasiya kathira saboda dabbobinmu na an gabatar da su ba don sun fi mu muhimmanci ba a'a su za su sha sai su ba mu nono mu sha su za su sha su yi ƙiba mu yanka mu ci to nan sai an kakalta ba wannan manfa'a can kuma da an ka hankalta ba an halicce su ne don mun fi su muhimmanci sai an ka ce mata allakum wali al'adikum أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم to saboda nan an hankalta ba mu ne asali a can cikin nazi'at da kuma cikin abin da abasa ko suratul a'ma sai aka gabatar da mu don an halicce su ne don ko ba haka nan bane huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a to shi sai aka gabata to kaga ashe daga cikin dalilan saukar da ruwa dan saboda rayuwa ta tafi inda babu ruwa rayuwa za ta yi ba za ta yi wannan kenan sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya faɗa daga cikin dalilan saukar da ruwa in ka koma cikin wato cikin suratul anfal a lokacin da aka tattauna akan yakin uhudu Allah subhanahu wata'ala ce idh yughashshikum an-nu'asa amanatan min wa yunazzilu alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih wa yuzhiba ankum rijzas shaytan wa liyarbit ala qulubikum wa yuthabbit bihi al-aqdam da Allah ce idh yughashshikum an-nu'asa amanatan min sai Allah ce wa yunazzilu alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih ga nassi na alquran da yake nuna baka ruwa suna tsarkakewa ruwan sama wa yuzhiba ankum rijis shaitan ya tafiyar da dattin shaitan gare ku da wannan ne malamai suka tabbatar da cewa ruwan sama in ana shan su suna maganin sihiri wa yuzhiba ankum rijis shaitan shi ko sihiri rijis shaitan na yana daga ciki wal yaghbita ala qulubikum dan Allah ya tabbatar da ku ya tsaure zukatanku shi yasa in kana jin jikinka baka jin dadi rayuwarka sai ka ji baka jin dadi da ka tai kai wanka sai ka ce wai wa yuthabbita bihi al-aqdam kuma dan a tabbatar da dugadigai ashe ana buƙatar wanka sabanin waɗansu da suke wani karin magana cikin Hausa suna cewa dauɗa ƙarin ƙarfi sai wanda bai sani ba ga wanka an gane wannan kyau dan haka ashe ruwan nan suna taimaka muna cikin rayuwarmu shi yasa balma za ku ga cewa duk abin da yake da rayuwa yana bukatuwa zuwa zuwa ga ruwa waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin afala yu'minun kafin malaman biology su gano sinadarin ruwa yana da alaka da rayuwa qur'ani yayi bayanin wannan waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin mun ji wannan da kyau wanga wallahi duk a gurgujina nake bada su ba mu ma shigo cikin karatu ba saboda nan sifatul ma abuka dauka cikin alqur'ani da kuma waɗansu dalilai da Allah subhanahu wataala ya faɗa amma yanzu saboda lokaci yana son yi muna halinsa bari mu dan tsatsakaro cikin kowane bangare na farko shine alakar ruwa da aqida wani gimi shiga ruwa ba su da alaka da aqida haka ne kuma haka ba koko to ruwa ɗai ne daga cikin saukar ruwa daga sama ɗai ne daga cikin dalilan da ke nuna akwai ƙiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqdahu li baladin mayyit فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون Allah subhanahu ta'ala ce wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan mayta kadhalikal khuruj Allah subhanahu ta'ala ce wa min ayatihi annaka tara al-arda hamida a cikin suratul hajj fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa annahu yuhyi al-mauta wa annahu 'ala kulli shay'in qadir a cikin fussilat haka yace wa min ayatihi annaka tara al-arda khashi'a fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat innal ladhi ahyaha la muhyil mauta ashe ruwan nan amin gare mu gaba daya ashe ruwan nan da ake sabkarwa kullum ana tunatar da kai ne yadda ka ga tsiron nan ya fito ya girma ya fito ya girma ya kai wurin girba ya mutu an kare haka ne dan adam wannan kwayar kamar digon maniyin ka ne fitowarta kamar an haife ka ne girmanta kamar girman ka ne sun kai inda za a girbe a canye su koma cikin ƙasa mutuwar ka ce kuma wata shekara a sake ta fitar da su mun gane kenan ƴaƴan waɗancan hatsin da suka fito su ne suka fashe daga baya suka ba da waɗansu ‘ya'ya haka kai ma ka fashin din ka fito to yadda waɗanda suka haife ka suka mutu yanzu suka ba da waɗansu ‘ya'yan kai ma hakan ne za a ɗibe ka a shifka ka mutum kuma su su fito ka taɓa tsayawa ka hankalta ma wannan da haka ruwa suna da alaƙa da aƙida ta fuskoki daban-daban daban-daban daga ciki ruwa suna da alaƙa da aƙida ta fuskar wato bayanin da muka ce suna da alaka da aƙida ta fuskar saukar da su kun san muna da wata matsala can da lokacin da ilimi bai wajiba ba ilimi na bincike a ƙasashenmu meteo abinda aka ɗaukar masu aiki meteo matsayin kafirai ne mushrikai ne don suna ba da labarin ruwa ko ba haka bane sai a ce kun san dama ba su aiki ma da na'urori sosai suna aiki ne da wannan abin da ake busawa bushe ake ce ko sai a busa sai shi sai a ce za a yi ruwa aika sai a ce kai ga su can tsahin tsahin turawa ne sai wani ya zo maka ce to an faɗa cikin alkur'ani ilimin gaibi saukar da ruwa ba wanda ya san shi sai ni sai Allah inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah alimun khabir sai to kai kace an ce inna Allah indahu ilmu sa'a ba wanda ya san lokacin da kiyama sai Allah dama wannan ayi sun tabbatar da wannan amma wa yunazzilul ghaib ga hadisi ingantacce suna daga cikin mafatihul ghaib al-khams allati la ya'lamuha illa Allah kuma ɗan metiyo sun ce za a yi ruwa kuma an yi ruwa wa ya'lamu ma fil arham Allah shi kadai sa abin da ke cikin mi ke cikin mahaifa sai ai ecography a gane akwai namiji ko mace taw qur'ani ƙarya yake yi koko gaskiya kaga dole kana bukatar ka san aljam'u bainar nusus ka koma cikin wani littafi wanda yayi kokarin jam'u bainaha alqawaid al-usuliyya al-mu'athira fi masail aqidati ahli sunnati wal jamaa wal radd 'ala al-mukhalifin na Dr. Yusuf Rasamat Dornof doktora ce da aka rubuta a jami'an Madina da an ka ce wa yunazzilul ghayth Allah shi yake sabkar da ruwa ya nuna Allah shi kaɗai yake sabkar da ruwa domin babu wanda zai taimaka ma Allah wajen yin wannan aiki shi ke tafiyar da al'amura amma bai ce shi kaɗai ya sanar da lokacin da za a saukar da ruwa ba ɗaiki na biyu su turawa suna amfani ne da na'ura su ga iska kaza zai haɗu da kaza ba su ce tabbas ba mi suke cewa prevision hasashe ba tabbas ba ne sannan mukaddarta sun sun za a saukar da ruwa sun faɗa da nasu ilimi to ruwan nan da za a sabkarwa igo nawa ne za su sauka millimeter nawa za a yi mutum nawa zai samu arziki ciki mutum nawa zai asara ciki mutum nawa zai mutuwa mutum nawa zai sha su wannan sai Allah ilimin su ilimi ne mahdud jiddan jiddan kuma ba su da wani sani sai abinda Allah ya sanar da su sannan wa ya'lamu ma fil arham Allah ya kai sabi da cikin abuga sai ka ce a ai yanzu an yi iko an san namiji ne ko mace ko ba karan bane a wannan ilimin nasu ka ta ce ne na'ura ce ga nuna musu wani lokacin ba su ce namiji ne sai a haifi ni mace wani lokacin su ce biyu ne a iska ɗaya ne wani lokacin su ce biyu ne a iska uku ne ba ba ka nan ba ne to muƙaddarta sun san namiji ne ko mace shugaban ƙasa ne za a yi ko minista ko malami ko talaka nawa zai kashewa kafin ya mutu adadin abincin da zai ci a duniya adadin ruwan da zai sha a duniya shi Allah lahu ilmu tam amma ku waɗannan waɗansu ɗan na'urori da Allah ba ku ilimi kuke ɗan sanin wani abu amma bai izini mun ji wannan da haka ka wani zuwa wasa da hankalinka kun ganar ruwa suna da alaƙa da ni aƙida ba ta ƙare ba zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam da aka yi ruwa sai wadansu ka ce mutirna bi nau'i kaza an yi muna ruwa saboda tauraro kaza ya bayyana ya ce a'a wannan sai dai a ce mutirna bi fadlillahi wa rahmah ko ba ka nan bane to sai Allah subhanahu wata'ala ya faɗi wani abu game da ruwa a cikin suratul waqi'ah yace afara aitumul ma'a allazi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun Allah subhanahu wa ta'ala ce launa sha'u ja'alnahu ujajen falaula ta shukuru nan Allah subhanahu wa ta'ala bara yin ruwa akwai matsala ta aƙida da ya ce a fara aitumul ma'allabi ta shirabu kungar wanda kuke sha wa yake shan ruwa ɗan adam Allah bai bukatar ruwa sai ce a antum an zaltumuhu minal musni ku kuka saukar da shi am na hannun munzili ko muka saukar da shi kaga da yake ɗan adam duk ƙaryar mutum a duniya ya yi kaɗai ce shi saukar da ruwa ko ba kaɗan bane har da lokacin tsafi sai dai a ce masu sallah ruwa su je su mi su yi roƙon ruwa su ko arna su je su yi irin nasu masu bori su yi bori masu burja su yi burja wani ba san burja ba amma ban bayanin ta anan ko ba kaɗan bane na'am wannan suna amfani ne da kamar jirgin sama zai je daidai inda girgije yake sai ya halba waɗansu sinadarai in sun fashi suna ɗauke da sinadari na iska wanda yake sawar ya sabka amma a can da sun yi bayi nasara ba a lokacin juri an taɓa yin irin wannan amma a yanzu da teknoloji ta yi nisa suna amfani da wannan wani lokacin ana samun dacewa amma ba shi ke nuna sun yi nasara ba ba su suka halicci girgijen ba ba su suka halicci kayan da aka yi jirgin sama ba wannan iskan na Allah ne suka taskance suka sa cikin waɗannan abubuwan suka halba muna fahimta wannan yawwa saboda ka aiwasa da hankalinmu akwai lokacin da aka yi wata gobara a ƙasar turai sai da aka yi duk ƙasashen turai suka taro a kashe ta 'yan kwana-kwana aka kasa shi kenan ana na ana na an yi kwana da kwanaki an shiga daji an yi amfani da helicopter an yi amfani da motoci abin yaƙiya sati uku suka yi rannan kawai ba zato ba tsammani kwatsam sai Allah taro da hadari minti talatin Allah kashe wannan wuta kai gina kai bacci to a nan sai ka gane bambanci tsakanin fi'ilin Allah da fi'ilin bawa waɗannan ayoyin da suka fara sun fara ne da waɗansu abubuwa a fara aitum matum nun a antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun kaga kun ga abinda kuke jefawa da yake namiji maniyin shi yake wato maniyin shi yake jefa shi cikin mahaifa sai an ka danganta shi zuwa gare ka amma a antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun na annabaka aikin naka ne wancan na Allah ne wanga na farkon naka ne na biyun kuma na Allah ne shi yasa gakka sai kai zai naka ce a'a matum nuna Allah ce ana jefa cikin mahaifa afara aitumul ma'allazi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu kaga tashrabun aikin ku ne amma anzaltumuhu nasu Allah subhanahu wataala mun gane wannan sannan yake cewa afara aitum annar allati turun kaga dan adam shike kunna wuta a antum ansha'tum shajarataha am nahnu munshi'un to kaga duka Allah subhanahu wa ta'ala a fara'aitun ma ta harufun kun ga abinda kuke nomawa a antum tazra'unahu am nahnu zari'un ku ke fitar da shi ko mu kaga kai noma kake amma fitar da abin noman ya kai aikin wane aikin Allah kaga ashe nan ruwa suna da alaka da akida to sai katon kaddara baturi kun san cikin français da anglais da ana koya mutane sai a zo cikin wani babi sunan shi kwanshigizon sai a ce shi ci il el vu nu il sai a ce duk ɗai da amma s ake ƙarawa kuma ka da bane inda english na a ce i a ce you kuma ka da bane a ce he a ce she a ce we kuma ka da bane tau a nan akwai wani abu da suka ɓuyi in an ka ce an saukar da ruwa an faransai ne ake cewa ilble ana ruwa sunan wani mutum an kahin shi kun sun bawon shaidun lokacin da an kahin feka zaɓarin da bawon ga in an kahin feka ana ruwa a ce bai ana ruwa kuma ka bani ko ta ruwa in mace ta in kuma an ka ce mai haci wanda an kawo lokacin haci kuma ka bani eh dan kwariya kuma da ka haifa a lokacin kusan da babu abun gashi a sa mutum cikin kwariya a sana kai shi gidan likita ko a haife shi dan mabakaci wanda aka haifa cikin mabakaci muna jin wannan da kyau the english they say it rain it rain it ite rain r a e n an yi ruwa to wannan ai hattara verb and personal ake ce mai babu wanda ya yi shi to kuma in an ka ce babu wanda ya yi to waye ruwan in suna nufin ba wanda yi su sai Allah ladako amma an ka ce a'a itirai da an yi ruwa sai lana cirki sai transform wannan kahirci ne don Allah shi yake sabkar da ruwa kuma ruwan nan bai da tasiri sai da izinin wa sai da izinin Allah Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa huwa allazi madda al-ard وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد كو تسقى بماء واحد وتقراءة ونفضل بعضها على بعض ويفضل بعضها على بعض قراءتني في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون كاغروا يسقى بماء واحد ruwa guda ke shayar da su amma Allah ce wani faddilu musu Allah muke fifita sashi akan sashi ice guda ruwa guda amma ɗanɗanin ya bambanta ya nuna maka ba tasirin ruwan dai bane akwai tasirin wanda ya halicci ruwan da ice ka hankalta ma wannan to wannan kaɗan ne daga cikin matsaloli da suka shafi aƙida game da ruwa kun ga na ijazi ba mu ɗauko ba na fi ƙihu ba mu ɗauko ba kuma lokaci ya muna halinsa ƙaƙa za a yi a ɗan ce wani abu kuku da ya tsaye bakin hukun gaci cikin matsaloli na aƙida mu ajewa na aƙida ɗin mu tafi abin da ya shafi matsaloli na ijazi matsaloli na ijazi shi ne allah subhanahu wa ta'ala ce marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan Allah ya sanya Bahraini Bahraini kin nan guda biyu ne in muka duba akwai na cikin suratu al-furqan akwai na cikin suratu fatir akwai na cikin suratu rahman akwai bambanci tsakankanin su wa huwa alladhi maraja al-bahrain hadha 'adbun furatun kaga wanga tabki ne amma sai aka kira shi teku saboda ruwan teku gishiri gare su littaglib na cikin suratu fatir tabki ne da teku ina fata ana fahimta ta don ya ce wa ma ya stawil bahrani haza azbun furatun in ruwa na da ɗanɗano mai kyau ba ruwan teku na ruwan teku gishiri gare su amma can cikin suratun rahman ruwa biyu ne marajal bahrain yaltaqiyani bainahuma barzakhul la yabghiyan na ruwan teku ne guda biyu akwai wani mutum ana kira ne komando costo wanda ya kai shekara 25 yana bincike cikin ruwa sai wata rana ya ga wani abin mamaki sai ya tara 'yan jarida na duniya sai ya ce ya gano wani abu wanda duniya ba a taba gano shi ba ya yi conference de presse kamar da suke cewa ya ce ya zo ya iske ruwa biyu amma ba sa shiga cikin juna abin nan da ya gano barzakhun din nan wasu suka ce wani abu ne wanda ba a gani wasu suka ce barzakhun ƙasa ce a'a barzakhun din nan nau'i ne na ruwa Allah ya halitta tsakanin ruwa biyu wasu ruwa ne waɗanda ba ɗai suke da waɗancan ba ba ɗai suke da waɗancan ba in tekun ne biyu sai Allah sa waɗansu ruwa ba ɗaya suke da su ba in kuma teku ne da tafki ruwan kuma suna Allah halitta ba ɗaya suke da waɗancan ba ya aka yi aka gano su dabbar da ke rayuwa a cikin waccan teku in ta shiga cikin waccan teku mutuwa za ta yi dabbar da ke rayuwa waccan teku in ta shiga cikin nan mutuwa za ta yi shi ne barzakhun ɗin ya ce an gano dabbobin da ke iya waɗanda ke rayuwa a tsakiyar ruwan da ba kala ɗaya bane da waɗancan su ba in suka je can mutuwa suka in suka je can za su barzakh amma an gano wani kihi da ake ce ma silmon shi kaɗai ne yake iya rayuwa shi na daga cikin dabbobin da ke iya rayuwa cikin waɗannan wuraren guda uku ya ce ya gano abin mamaki wanda ya zo ya conference de presse bari mu haɗi game da suka haɗi sai an ka ce aiko wando kwasto wanga ƙwar'ani ya faɗi shi no no no no no no ka ce ga shi nan wanga har yaro karami ya san shi cikin ƙura'ani sai an ka ɗauko an ka gawar an ka surutun rahman an ka kama mai tradiction sai ce bai yarda ba ka ce to shi kenan sai ya ji ya ɗauki jirgi ya wata ƙasa inda ba a san shi ba sai ya ji isi ƙura'ani sai ya ɗauka ya gani yonga ƙura'ani yalla gyara na an kai an ka bashi dai ya yi binciken shi ya gano da ƙura'ani haka suke sai ya zo ya kira kuma conference de presse sai ya musulunta alaƙar ruwa da ijazi na alƙur'ani matsala ta biyu game da ijazi na alƙur'ani shi ne cewa wato akwai ƙur'ani ya ce wajen allah min alma'i kulle shai'in hai duk abin da ke da rayuwa bai rayuwa sai ta amuli da ruwa turawa aka ce sun yi wani bincike sai suka gano wani kusu cikin sahara ban san ko kuna cewa kusu ba ko bera ban san wani ke amfani da shi ba bera to wani wuri ana ce mai kusu wani ana ce mai bera sai suka gano wani nau'i na bera wanda yake rayuwa a cikin sahara baya shan ruwa kwata-kwata kenan kaga sun bi hanyar da rasulu su ga karya alkur'ani kuma allah ce waje allah min alma'i kulla shay'in hayy shi kenan waɗansu malamai sun tafi cewa wanga amun ne makhsus ana taksisinsa amma taksiskinsa ina nasu babu ko taksisi kin shi bil mushahada in an cimma wani abu wanda yayi taksisi a san wannan amun ya urida bil khusus amma da aka bididdigi sai aka gano shi wannan beran da aka kama shi ruwa sinadari biyu ke gare su akwai hydrogen akwai oxygen to suyan da Allah ya yi ma wannan kusu yana dauke da sinadarin hydrogen iskan da yake shaƙa oxygen ashe lokacin da yake shaƙar iska ya haɗa da hydrogen kin daga shi sai a samu ruwa kun yi kaɗan ku gano kuskuren alkur'ani ga matsaloli kuma saura ba a faɗe su ba matsala guda a bari musa cikin fiƙihu mu dan samu abu tunda mun ce lokacin can an samu nan an samu to bari mu dan ƙara guda ko cikin fiƙihu ba mu dauki qadaya mu'asira me hukuncin mutumin da kun san ana yin grave ko a ce ba a cin abinci in an kama mutum gidan kasu ko ko ku ana grave ta cin abinci ba to ni ban taba ji ana grave ta shan ruwa ba yajin aiki da shan ruwa yajin shan ruwa akwai to idan ba mutum ya yajin shan ruwa mai hukuncinsa ya kashe kansa in ya kashe kansa jahannama wala taqtulu anfusakum yanzu malamai suna suna bincike kan wannan qadiyya kan al-intiha domin rayuwarka ba taka bace Allah ne ya baka aro jikinka ba naka bane baka da izinin ka kashe kanka Allah ne yake da izinin ya kashe ka mas'ala ce ta ruwa ta shigo ciki daga cikin mas'aloli akwai wani abu da yazo a wannan zamanin abinda ake kira recyclage shi ne ruwa waɗanda a cikin dush ko toilet ko salga yanzu sai a yi musu tiyo sai su yi sama in sun kai sama a kori injin sai ya tace su shin waɗannan ruwan ya halatta a sake aiki da su ko bai dace ba ruwan dush sai su yi sama sun je can a kori injin sai ya wanke su kuma sai a dawo maka da su ka sha kuma kai wanka laraba zabar ma suka ce mataru yanzu malaman fiqh da usulul fiqh suna da suna bincike akan wannan karkashin alistihala alistihala da haƙar mina idan abu ya canza in dai ruwan nan suka canza ai asalin ruwan da muke muke wanka da su suna shiga ƙasa ko ba su shiga idan suka shiga ƙasa suna tsarkaka ko ba su tsarkaka magana ta ƙari tun da nan lakwal ana koya muna yanzu ban sani ba ko zo ana yi sai a kawo ruwa a ce wani mu zo sai a kawo tukunya sai a kawo ƙasa rairai sai a kawo gawai sai a zuba sai su fita sai a ce sun tsarkaka haka ne ko ba haka ba to a shari'ar musulunci ruwa idan suna gudu tsarkaka suke yi ƙasa tana tsarkake ruwa shi yasa ga wata matsala ma ta shigo bayan wannan ana nan ana nan sai turawa suka kirkiro wata furuje furuje an kace kasashen afirka da kasashen larabawa ana daukar wani ciyo suna ne kurkunu ko ba ka da bane ai cikin ruwa ake diba ake daukar shi kai ba ONG da majalisar ɗinkin duniya ne sun ka gano shi ba majalisar ɗinkin duniya an min nafsan karan sai kana an kalita annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im alladhi la yajri ko fil ma'i rakid arrakid wanda ya kwanta ya tsaya ko adda'im shi ba wanda ya tsaya alladhi la yajri ya fassara shi thumma yaktasilu fihi ko ka yi fitsari ciki ko ka jefa kazamta ciki an hana don ba ana nufin fitsarin ɗaya ba kashin ma an hana kuma an ce kakka yi fitsari ba shi ne ka ce ka kawo taro da ruwa ba ka zo ba ka ce a ban yi ba ba haka girki ba ƙauyawa sai su zo cikin wajen ruwa a yi kashi ciki a duka sai ga yawu sama a yi fitsari ciki kuma sai a ɗibi ruwan a je gida a sha sai ya zan sanadiyyar ɗaukar ciwo da sun kiyaye karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ba su shiga cikin wannan ba nan ya kamata in dakanta mun dan tsakaro wani abu cikin alakar ruwa da ilimin aƙida mun tsakaro wani abu alaƙar mu'jiza ta alkur'ani da kuma matsalar ruwa game da mi game da wato sha'ani na zamani almasail alfiqhiyya almu'asira nan ya kamata mu dakanta saboda an yi ruwa sai muka ga ya kamata ai mai du'i wanda yake da alaka da ruwa abinda muka faɗa ya zamanto ne Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka na'am a gurguje eh na'am na'am yanzu masu auna ruwan ne jirgin su ce ya fi mutu korai aha inda gidan da suka je suka yi wannan ruwan bai Aha.
da gidan ruwan bai aha kyau ya yi sai suka ne sai ya je ɗauki ruwan sma mhm sai ya kai musu suka auna suka ce ai bai Aha.
kyau gidan ruwan naku ne Aha.
na gidan ku ne Eh.
yanzu sun ce a ruwa daga yanzu da sako daga sama Aha. Eh.
na ƙasa eh shi ma tsarkake ne eh ah dibo yanzu muka faɗi wata magana muka ce ruwa za a ɗauko waɗanda ba su da kyau alakul ake koya muna sai a sa ƙasa cikin tukunya ko kwano sai a ɗauko gawai sai a ɗora sai a zuba sai a ce maka in sun je ƙasa sun yi mi sun tsarkaka saboda bature ya ba da wannan tiyori ya yarda a yi amfani da su amma shi bature inda allah ne ba zai da kai amfani da shi ba don nan za ka wadata muna shan ruwan rijiya ko ba shan ruwan rijiya da ina suke da duniya a'a ba da saba aka sabakar da su ba to ba su ne annan rijiya ba tun kahin bature ya yi fanko ba ba amfani da ruwan rijiya ina mun ka tafi mutuwa mun kai
yana ma akwai amsa a tun da ya kawo musu nasu masu jaba kyau yawa shi na abin da kamata ya gane ba sa son a yi ne ba sa son a yi Ma'ana kenan.
Ibu shi ne ma'anar kuma abu na ƙarshe abu na ƙarshe na manta ban faɗe shi ba ruwa nikma ne suna iya zamantowa azaba shi yasa in ruwa suka yi yawa muna salatul istisqa in babu ruwa in kuma suka yi yawa za a yi addu'a Allahumma hawalaina la alaina kuma in sun sabka Allahumma sayyiban nafi'an ba ba haka nan bane to anan ruwa kuma suna iya zama kusan dan adam bai iya rayuwa sai da ni sai da ruwa babban abin da dan adam ya fi bukata a rayuwar shi menene iska kana iya minti biyar baka baka sha ake iska ba to iska shi ne gaba malam dama da ganganin fada da gaugawa don kakkai tunani a nan mutanen mutanen annabi nuh alaihi wa ala nabiyyina afdalu salati wa atammu taslim da mi an ka halakar da su mutanen annabi nuh ruwa mi yasa saboda abinda kake ganin baka iya rayuwa sai da shi in Allah tashi halaka kaje halaka ka da shi mimma khati'atihim ukhriqu fa udkhilu nara saboda laifin da suka yi zunubin su na shirka ukhriqu aka nutsar da su mun ji wannan da kyau to a nan kuma akwai abin da malaman tafsir ke kira al-muqabala al-muqabala shine ba irin wanda muqabala ta malami da malami ba wanda malamai suna kira ta al-munazara duk da ke ana kiranta muqabala muqabalatu dalil bil dalil wanda suka ce ba ce mata muqabala ana ce mata muqabala dibo mimma khati'atihim ughriqu an nutsar da su ko ba kadan bane da aka nutsar da su cikin ruwa cikin ruwa fa udkhilu naran sai an ka shigar da su wuta dibo ko ver mun san ver ko na kwalba in akwai ruwan sanyi ka zube su ka zuba ruwan zahimi ya kai bas to suna cikin ruwa sun halaka kuma sai sun kaɗu da wuta mugun ya azaba sannan abu na ƙarshe fir'auna da ni Allah halakar da shi to cikin ilmul munasabat wani ilimi ne rike ya kai kala goma sha uku ilmul munasabat malaman da suke bayani kan ilmul munasabat imamu suyuti ya littafi ka koma cikin al-itqan fi ulumil qur'an yayi bayani kan shi ka koma cikin tanasuqud durar fi tanasubil suwar yayi bayani kan shi abdul muhimmu dai na baka dai inda zaka komawa fir'auna Allah ya halakar da shi da ruwa malaman ilmul munasabat suka ce kun san ko me yasa Allah ya halakar da fir'auna da ruwa saboda fir'auna yayi alfahari da ruwa Allah ce wa nada fir'aunu fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misr وهذه الأنهار تجري من تحتي yace afala tubsiru to tunda kayi alfahari da ruwa sai Allah kuma ya halakar da shi da ruwa kuma Allah yayi mai wa'azi da ruwa tun shina da damar gyarawa bai gyara ba fa arsalna alaihim tufana to wannan ilmul munasaba kenan yayi alfahari da ruwa an halakar da shi da ruwa ilmul munasaba na biyu annabi Musa alaihi wa ala nabiyina afdal salati wa atammu taslim ya shiga ruwa bai iya kare kanshi wa auhayna ila ummi musa an ardihi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yam kaga jariri ko babban mutum in bai da ruwa ya fita to jariri wanda bai san inda yake ba sai aka kada shi ruwa kuma ya fita lafiya kalau faltaqatahu alu fir'auna fir'auna sai da ya tara iya karhin shi fa arsala fir'aunu fil madaini inda haula ila shirzimatun wa innahum lana laghaizuna kaji ya hashirina ba wai wata sojojin da a cikin garin misra ba babba alkahira sai da yasa aka tuttura aka tattaro jama'a sannan ce inna haula ila shirzimatun qalilun yar jama'a ce yar kadan wa innahum lana laghaizun sun fusatar da mu mun su fir'auna masu yanka jarirai tun ba a taba mu wannan tana yanzu an yi mu da lafi wa inna la jami'un hadirun ko hadirun qira'o'i ne guda biyu wanda su ba da suka ce don ba a rasu daya wanda suka ce a hadiruna muna cikin tsoro da ba mu yadda da su ba hadiruna kuma mu wayayyi na mun san abin da muka yi dama muna fake da su duk fir'auna sai da ya wannan ya tattara iya karfin shi da yaje annabi Musa jinjiri ne ya shiga ruwa ya fita da ƙarshen Allah fir'auna ya shiga da babbar rundunarsa yana cikin ƙarfinsa bai fita ba saboda bai shiga da ƙarfin Allah ba ilmul munasaba shi yasa da Allah ya halakar da su sai ce ni inna fi zalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim abinda muka faɗa ya zama to daidai الله يبارك لنا وانت بك يكسكري الله سبحانه وتعالى يغفر ثمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته